السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتين للتافن مو عقيدة الطهاوية إمام الطهاوي mun kai ƙarshen bayani dangane da abin da ya shafi matsalar ƙaddara ko da kuma ilimin Allah cewa Allah shi ke ƙaddar al'amuran bayi sannan kuma Allah masani ne game da duk abin da bayi za su aikata tun kafin su aikata sabanin 'yan kadariya da sun kace bai san abin da za su aikata ba sai sun aikata to yau za mu tashi wata gaba kuma ya ce wal arshi wal kursiyu haƙon al'arshi da kursiyu waɗannan duka gaskiya ne ga aƙidan mu ta ahalis sunna al'arshi gaskiya ce kursiyu gaskiya ne al'arshi ga lugar larabci yana nufin gado gado na sarauta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa game da bilkisu ya ce walaha arshun azimun shi huda-huda yana ba annabi suleiman labari game da ya ce tana da wani gadon sarauta babba kaga ashe al'arshi asali gadon sarauta amma nan al'arshi wata halitta ce ta ubangiji ta baraka wata'ala gadon ne tabbas al'arshi wani gado ne allah ta baraka wata'ala ya halitta to kullum in an ka ce gado me ake yi da gado a aza shi a zauna ko a kwanta ko to kada ka ji an ce al'arshin ubangiji ka ɗauka gado ne wanda Allah ke kwanciya bisa gare shi kamar yadda mutane ke kwanci bisa ga gadajensu a al'arshi Allah ya halitta shi ne da manufa guda shi ne wata halitta ce duk cikin halittun Allah ba halitta da ta yi girman al'arshi to Allah ya halitta ta ne domin ya nuna girmansa shi Allah to in ya zan al'arshi yana da girma to ina ga wanda ya halitta shi wannan ita ce kawai hikimar halitta al'arshi amma ba da ya halitta shi don yana da bukata da al'arshi ko ya zauna bisa gare in ya gaji ko ya kwanta ya kwana ko wani abu ba Allah baya gajiya Allah baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun wa ma masana min lugubin kuma da yahuda sun ka ce yayi aiki kwana shida ra asibi ya tsaya yahuda ce ai wata wahala ba ta shafe mu ba kun fahimta don haka al'arshen Allah halitta ce babba kamar yadda hadisi ya inganta ko hadisai sun ka inganta annabi na suranta mana girman al'arshi yace yace wagga duniya in an ka dauke ta an ka jefa ta cikin sama ta farko haka ne kamar ka ɗauki zobe ka cire zobe daga yatsan ka jefa cikin daji filin da zoben nan ya yi okupayin shi a filin da duniya za ta okupa in an ka jefa ta bisa sama ta farko ita ma ta sama ta farko an ɗauke ta an ka jefa bisa ta biyu haka za ta zama ta biyu ga ta uku ta uku ta hudu har saman bakwai to saman bakwai da za a ɗauke ta a jefa ta bisa ga kursiyu ita ma kamar ka cire zobe ka jefa cikin daji da kursiyu za ka ɗauke ta ka jiha ta bisa ga al'arshi ita ma kamar ka cire zobe ka jiha cikin da shi a filin da za ta uku baya to kaddar girma al'arshi yawan dai mun yadda al'arshi abu ne mai girma ko halittar Allah ne mai girma to kaddar girma wanda ya halicce ta ita ku to shine manufa kawai da halitta al'arshi ba Allah ya halicce al'arshi da kursiyu kaji an ce kujera kamar irin kujera ta da naka zanna yana karanta su bisa gare ta ba ina fatar kun fahimta to za mu ji fassara al'arshi da kursiyu ta bakin abdullahi dan abbas to shine yace al'arshi da kursiyu gaskiya ne mu ga aqidan mu ta ahlus sunna mun yadda da su to na faɗa muku can baya duk abin da ahlus sunna sun ka gina aqidar su akai nai sun gina shi ne akan dalili na alqur'ani da hadisai to me dalilin ahlus sunna na cewa al'arshi da kursiyu gaskiya ne kamar al'arshi ya zo cikin ayoyi masu yawa na alkur'ani haka ya zo cikin hadisai wasu ingantattu wasu ba su inganta ba don haka za mu ɗauko waɗanda na inganta kawai in kuna lura duk waɗanda haka muku ingantattu na duk abin da bai inganta ba sai in ce shi babu ruwanmu da shi daga cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana game da al'arshi kamar cikin suratul buruj Allah ya ce zul arshil majid zul arshil majid fa'alul lima yurid waka farko kawo mana farkon ayoyin eh madalla yace inna batasha rabbika la shadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud sai yace zul arshil majid kaga zu zu sifa ce mai komawa gawa ga wanda an ka siffanta daga baya inna batasha rabbika lalle damkar ubangijin kala shadidun wallahi mai tsanani ce Allah ya tsare mu daga kamu innahu lalle shi Allah hu yubdu shi ke fara halitta albadihu shi ke fara halitta wayo da kuma shi ke sake mayar da ita bayan ta mutu ta koma kasa ya sake mayar da ita kuma duk aiki ne ne ko wa huwal gafuru kuma shi mai yawan gafara ne arrahim mai yawan jin kai kaga waɗannan duk suna cikin siffofinsa sai ce zul arshi kuma ma'abuci al'arshi ne almajid to almajid sifa ce ta al'arshi ko ko sifa ce ta mai al'arshi ta mai al'arshi don me don me ba a ce sifa al'arshi ba ce tunda shi a tsarau maskudan ni da kun kama da almajid sifa ga mai al'arshi ba ku ce sifa ce ta al'arshi ba saboda kullun as-sifatu tabi'atun ce lil mawsufi fi nasbihi wa jarrihi wa raf'ihi wa tankirihi wa ta'rifihi da saura kullun sifa tana biya ce ga abin da an ka siffanta to yanzu ku kalli zul arshi zu shi addar rufa'a ko zul arshi al'arshi shi ko kasara gare shi saboda mi saboda matsayi ne na mudafun ilaihi kun fahimta to sai an ka ce almajid kaga almajid sifa ce mai girma to yanzu wa zamu mai dan masifat wa adda rufa'a cikin su zul arshi shi adda rufa'a don haka almajid kenan tunda ta zo da rufa'a shi sifa ce ta zul arshi ba sifa ce ta al'arshi don kun ga inda sifa ce ta al'arshi tunda al'arshi kasara gare ita ma sai sai a ce zul arshil majidi inda an ce majida an kawo majida kasara to sai mu ce sifa ce ta al'arshi kun fahimta to sai ya ce wa huwal gafur rahim kuma shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai zul arshil majid kuma abuci al'arshi ne mai girma shi adda al'arshi al majid mai girma shi Allah fa'alun kuma mai yawan aikatawa ne da mayuri daga duk abin da yake so ba ba da yan majalisa balle su ba mu yadda ba a vote of no confidence ka gani nan Allah ya ambaci al'arshi ya ce shi adda al'arshi shi ne ma'abuci al'arshi ma'ana shi ya halicce shi hakan ga cikin suratu gafir Allah ya ce rafi'ud darajati zul arshi rafi'ud darajati Allah shi ke ɗaukaka darajoji kamar yadda ya ce cikin wata aya na rafa'u darajatin man nasha muna ɗaga darajojin duk wanda muke so Allah ka ɗaga darajojin mu rafi'ud darajata shine mai daga darajoji zul arshi kuma ma'abuci al'arshi kaga nan ma ya jingi kamar yadda can ya jingina al'arshi gare nan ma ya jingina al'arshi gare sai an ka ce sadda dukkan ga Allah ya jingina abu zuwa ga kansa abu kaza na wana kamar ibadur rahman ba mudafun da mudafun ilaihi ba ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawana bayan Allah mai rahama su ne waɗanda ke tafiya da sauƙi bisa ƙasa ba su tahiya suna sauri ba su tahiya kamar su kaɗin sama ba su tahiya irin tahiyar mahaukata sannan ba su tahiya irin tahiyar ragga yana laɓaɓɓai laɓaɓɓai kamar wanda bai da lakka a tahiyar su mai sauƙi ce na fatar kun fahimta kamar yadda wani dattijo kawa ɗa ne wasiya ya ce wa ƙasid shi masheka wa ga dulmin sautika ka tsakaita ga tafiyarka tafiya tsaka tsakiya kada kai tafiya irin ta mahaukata ci wani ina da ana hakan kana ta sauri kuma haka tahiyar mazan take kuma kada ka yi tahiya ta kamar wanda ya taso da asibiti gashi nan labaya kamar baka da lakka a tsakaitawa akai kun fahimta to to to sai sun ka ce to yanzu sai Allah ya ce bayan Allah mai rahama su ne waɗanda ke tafiya da sauƙi akan ƙasa wa idza khatabuhumul jalun kuma in jafille sun kai musu magana qalu salama sai su ce assalamu alaikum ko ko su za su faɗi magana wadda ke kubutar da su daga laifi ba su mai dan majahillai wauta irin yadda jahillai sun kai musu wauta to yanzu Allah ya ce waɗannan su ne bayi ne to su da yan bayi ne kafirai ba bayi ne ba ne ashe kenan wannan idafa mi take fa'idantarwa girmamawa sun ka ce sadda dukkan ga Allah ya jingina abu zuwa kai Allah yana son ya nuna girma abin nan to kaga duk cikin waɗannan ayoyin da zul arshil majid da rafi'u darajati zul arshi duk Allah ya jingina al arshi zuwa gare yace shine mai abuci al arshi don me don ya nuna mana irin girman da ga al arshi shine mafi girma duka girma na jiki ga duk halittun Allah wani wuri ya ce sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaita akan al'arshi istiwa'i alal arshi ya zo da ayoyi masu yawa cikin alkur'ani ko sun mastawa sannan Allah ya daidaita alal arshi akan al'arshi nan yayi magana al'arshi ya ce shi Allah ya daidaita akan al'arshi me ma'ana ya daidaita akan al'arshi istawa istawa yana da ma'anoni hudu kamar yadda mallamai na fassara yana da ma'anar irtafa'a yana da ma'anar istaƙarra yana da ma'ana yana da ma'ana sabata subut ya tabbata yana da ma'anar ne kuma ma'ana yana da ma'anar su'ud takawa duka ana fassara istawa da shi amma fassara istawa da istawla wannan fassara ce ta kuskure kaga in mun ka bi fassarorin guda hudu irtafa'a istawa bi ma'ana irtafa'a ya ɗaukaka kaga istawa alal arshi ya ɗaukaka akan al'arshi me ma'ana ya ɗaukaka akan al'arshi yana can saman al'arshi kun fahimta sannan kuma istaqarra ya tabbata akan al'arshi ya tabbata daga qarar sannan daga sabata kuma istawa bi ma'ana sabata sabata alal arshi ya tabbata akan al arshi sannan istawa alal arshi ai sa'ada alal arshi ya hau akan al arshi ba hawa na zama sama ba hawa na takawa sama kaga duk in ka lura kusan hudu dinnan kalmomin nan hudu duka ma'anar su guda duk suna kusa ga juna ga ga ma'ana amma dai kaga cikin hudu din ga babu istawla abinda a ma'anar istawla wani ya rinjaya akan wani yanzu kuna kokowa sai ka kada shi ka hai to shine istawla sai a ce fulanin istawla ala fulanin wani ya rinjaya akan wani ina fatar kun fahimta don haka fassara istawa da istawla duk malamai na larabci sun tabbatar da kuskuren wannan fassara kuma an yi wannan fassarar ne domin guje ma kada a ce Allah ya ɗaukaka alhali bancin ayoyin istiwa'i daga cewa istawa akwai ayoyi da na fito kwalan kwalan sun ce Allah ya ɗauka akan al'arshi kamar yadda za mu ji zuwa gaba insha Allah ya ce sun mastawa alal arshi sannan kuma Allah sai ya daidaita ko ya ɗaukaka ko ya tabbata ko ya taka akan al'arshi wani wuri ya ce arrahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi ma'ana ya ɗaukaka akan al'arshi wani wuri ya ce la ilaha illahuwa rabbul arshil karim ba abin bautawa da gaskiya sai shi Allah shine kuma ubangijin al'arshi mai girma to yanzu ku diba alkarim sifa ce tawa don ne saboda an yi mata ba shi ma ba saboda an yi mata jara kaga rabbu rufu a gare ta rabbu al'arshi kaga rabbul arshi mudafun da mudafun ilai rabbu shine mudafun al arshi shine mudafun ilai saboda zama ne mudafun ilai an kai mai kasara sai an ka ce al karimi ba a ce karimu ba irin dazu zul arshil majidu kun fahimta don haka yan tunda an kawa karimi kasara to za mu shi ya fa'idantar da cewa wannan sifar ta al arshi ce to la ilaha illahu ba abin bautawa da gaskiya sai shi rabbul arshil karim wanda yake shine ubangijin al'arshi shi al'arshin mai girma kaga Allah da kai ne yace al'arshi yana da girma ko wata aya kuma cikin suratul naml yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma nan ma al'azim ya zo da kasara don haka sifa ce ta al'arshi shi adda kasara cikin wata aya cikin suratul gafir Allah ya ce alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu ila akhiril aya allazina yamiluna al'arsha waɗanda ke ɗauke da al'arshi wasu mala'iku ne kamar yadda ya faɗi yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku takwas ranan nan su a ɗauke da al'arshi ubangijinka mala'iku takwas su a ɗauke da al'arshi za mu ji irin yadda annabi ya siffanta mala'iku yace kowane mala'iki tsakanin nan lekin kunninsa shahamul uzuni nan lekin kunne zuwa kafaɗa david su mita nawa a tsakani ko ko ta kaba kai ba ko to ko wani mala'iki cikin mala'ikun nan takwas tsakanin nan lekin kunnen zuwa kafaɗarsa tsuntsu mai gudu in an ka in yayi hira ya sheka da gudu yana shekara ɗari bakwai yana gudu kahin da bakin lekin kunne ya kawo don a kaddar girman mala'ikin kaddar girman kowane mala'iki to su a ɗauke da al'arshi don halittar Allah ne jama'a yanzu mala'ikun nan suna da girma ko ba su da to in sun in ka suranta girman cikin zuciyarka to suranta girma wanda ya halitta su shine hikimar do halitta waɗannan abubuwan duk suna ishara ne ga nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala domin sanda duk ga girma abu to dole ka ga girman wanda ya halitta shi fiye da abin nan da ka ga girma ina fatar kun fahimta shi ne ce allazi ne ya miluna al'arsha su ne waɗanda ke ɗauke da al'arshi waɗanda a ɗauke da al'arshi mala'iku ke na noma haulahu da waɗanda a kewayensa yusabbihu na bihamdi rabbi suna yin tasbihi tare da gode ma ubangijinsu wa yu'minuna biyu kuma suna imani da shi wa yastaghfiruna kuma suna neman gafara lil ladina amanu ga waɗanda na yi imani suna neman mu'min ne gafara kaga nan dai Allah ya ambaci al'arshi yace akwai mala'ikun da a dauke da al'arshi kuma ga ayyukansu ba su da aiki illa tasbihi da tahmidi da neman mu'min ne gafara cikin suratul haqa Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya wa yahmilu arsha rabbika waɗanda a ɗauke da al'arshin Ubangijin kafa ƙahun saman su yau mai izin ranar nan samaniyatun mala'iku ne guda takwas za mu ji yadda suke cikin hadisi. Cikin suratun zumar, surar da muka tafsirinta, ya ce wataral mala'ikata hafina min haulil arshi, yusabbiru na bihamda rabbihim. Wataral mala'ikata kuma kana ganin mala'iku hafina suna zagaye min haulil arshi kewayen al'arshi, sun zagaye al'arshi. bancin waɗancan da ya ɗauke da shi kuma waɗanda ga waɗanda an zagaye da shi kaga nan ma Allah ya ambaci al'arshi ko yusabbihu ni ganda da suna tasbihi tare da gode mu ubangijin su kaga duk waɗannan ayoyin dai Allah ya ambaci al'arshi don haka al'arshi gaskiya ne ko ba gaskiya bane al'arshi gaskiya ne dangane da ayoyin Qur'ani to sai hadisai kamar yadda al'arshi Allah ya magana ta cikin alqur'ani haka hadisai ingantattu sun ka zo na annabi sallallahu alaihi wasallama game da al'arshi daga cikinsu akwai wani hadisi wanda annabi ya bada wata addu'a addu'a ya ya bakin ciki wanda bakin ciki ko bacin rai ko damuwa ta yi mai yawa to ga addu'a annabi ya bayar kana yin ta Allah zai cire ma bakin cikin nan wanda kasan an zare mu mutum kaya da cikin jiki ana kiranta du'a'ul karbi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yace cikin adda yace la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim wannan ita ce du'aul karbi addu'a bakin ciki duk wanda damuwa ta wayawa to ya rinka karatun ta insha Allah ta'ala Allah zai mai magani Allah kai mana magani ma'anarta la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah al'azimu shi Allah mai girma alhalimu mai haƙuri a yi mai laifi yana da ikon hukuntawa ya kyali ba don bai da wada ya kai ba yana da wada ya kai yana iya halaka duk duniya amma sai ya kyale sai ka iskan mu wani dan kuyu-kuyu ya yana saba ma Allah yana hashe ga har izgiliyan mai da abin kuma Allah ka ido ya sa mai ka gani saboda hankuri na inda kai yana akawa da akawa Allah ana kwana lafiya Allah ya gafarta wa malla abokar gero tara ne yana wa zai ce kace da ni a Allah sai da kai Allah ai abubuwa ba su yi don don ka taba ka da halaka shi kaga mai arziki da bashi ya Allah ba ko to shi ne hankurin na Allah to yace la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma kaga ya ambaci al'arshi cikin addu'a la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai wa rabbul ardi kuma ubangijin ƙasa wa rabbul arshil karim kuma ubangijin al'arshi mai girma kaga duk dai ci sau biyu annabi ya ambaci al'arshi cikin addu'a kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi imam al-bukhari ya fitar da shi ina fatar kun fahimta kuma wannan addu'a ita ake kira du'a'ul karbi duk wanda bakin ciki ko damuwa ko bacin rai ko su ne ya mai yawa to ya rinka karatun ta insha Allah ta'ala Allah zai mai magani Allah shi muna magani hakan ga akwai wani hadisi wanda Imam Abu Dawud da wannan sun karwayato ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a ba Abu Dawud ba eh a'a ba shi ba wannan na Abu Dawud da da'ifi ne yace wa fi sahih al-Bukhari ya zo cikin sahih al-Bukhari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annahu qal daga manzon Allah manzon Allah ya ce idza sa'altumullah al-janna in za ku roki Allah aljanna fas'aluhu al-firdaus ku roke shi aljanna firdaus fa innahu domin shi firdaus awsat al-janna shine matsakaiciyar aljanna wa fawqa wa fawqahu samanta al'arshin rahman shan al'arshin Allah mai rahama yake ita ce matsakaiciya aljanna kun fahimta ita ce matsakaiciya kuma ita ce mafificiya samanta ita aljanna firdausi samanta al'arshi yake kaga kamar al'arshi shine rufin dinta ina fatar kun fahimta to shi aka shi aka man rufin ɗinta kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci al'arshi yace wa fawqahu arshur rahman saman aljannar firdausi al'arshen Allah mai rahama yake kamar wani hadisi kuma shi ma wanda imam al-bukhari da muslim sun ka fitar shi ma annabi sallallahu alaihi sallama yana magana game da al'arshi sai ya ce fa innan nasu yus'aquna yana ba da labarin abin da zai faru gobe kiyama ya ce mutane za su suma za su mutu duka in an kai busa busa ta farko wani fi hafi suri fasa ya kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ko thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun duka duka busa biyu ce duk da yake wasu malamai sun ce uku ce amma wahani ne abin da ya ɗebe su nan ba an bace biyu ba ta a mutu duka da a tashi duka cikin wata aya kuma sai Allah ya ce wani fika fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi sai duk waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasa sai su firgita sai sun kace don haka akwai busa ta firgita sannan a yi busa ta mutuwa sannan a yi busa ta tashi sai wasu malamai sun kace da ta firgita ta mutuwa duk guda ce yan an ka yi busar da farko dimaucewa mutane za su yi su firgita sannan daga baya sai su mutu don haka busa biyu ce to yan an ka yi busar nan ta biyu ta a tashi duka sai ya ce fa nan nasu yi saƙuna mutane za su mutu in an kai busa ta farko duk kowa ya mutu ko fa akunu sai in kasance awwala man yafiku farko wanda zai farfadowa in an kai ta biyu ta a tashi duka to annabi yace shine farko wanda zai farfadowa fa idza annabi Musa ko da naka falkowa sai gane da annabi Musa alaihi salam akhazun bi qa'imatin yana rike da wata kafa min qawa'imil arshi daga kawafin al'arshi ashe kuma al'arshin nan yana da kafafu kila sun kawo wannan na mala'iku za su tallabawa annabi ya ce bayan an yi busa ta farko mutane sun mutu duka sannan sai a yi ta biyu sai a tadda mutane duka to yan an ka yi ta biyu ni ne farkon wanda zan farfadowa to ko da nika farfadowa sai in ga annabi musa tsaye da kida kafafun al'arshi sai annabi ce fala adari ban sani ba a faƙa ƙabli shin ya farfaɗo ne kafi na am juziya bisa a katis ɗori ko ko shi da an ka yi busan nan ta mutuwa shi ba da shi ba tun da Allah ya ce fasa ya kaman fil samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasa duka za su mutu sai dai waɗanda Allah ya so su wane ne Allah ya so Allah bai bayyana cikin alkur'ani ba sannan duk hadisan da sun ka zo ana cewa matan hurul inu da hamalatul arshi sannan da wildanun mukhalladuna masu wa'yan aljanna sabis sannan da mika'ilu da asarafilu da mala'ikin mutuwa duk waɗannan hadisan ba su yanga ba abin da ya inganta daga annabi su wane ne man sha Allah yasa ibnu taymiya yace wanda Allah ya batta rahimu ma batta rahi iyaka dai Allah ya ce kowa zai mutu ya an kai busa farko sai waɗanda Allah ya so amma Allah bai bayyana mana waɗanda ya so ba za su mutu ba mu ba mu batta dan ba sai mun bincika ba kun fahimta to shine sai annabi Musa ya ce ko wani annabi ya ce ko wani kawalka sai yanga annabi Musa rike da kawafin al'arshi to ban sani ba shin ya farfado ne gabani na am juze koko an saka mai ne bisa a kace dorin da su macen da ya dorin ducin tura sina'a cikin suratul araf ne Allah ya ba mu labari da annabi da annabi Musa ya ji maganar Allah ya ji irin daɗin da aga maganar Allah sai ya gurin ya ga Allah rabbi arini anzur ilayka ya Allah ka nuna min kanka in gane ka qala lan tarani yace baka iya gani na walakin anzur ila aljabal sai dai kalli dutsen nan dutsen tori sina don nan ne Allah ya magana da shi ko fa in istaqarra makanahu haske na wani abu na haske na zai bayyana ga dutsen in dutsen ya tsaya inda yake bai canza ba fa sawfa tarani da san za a gani sai Allah ce fallan ma tajalla rabbuhu lil jabal da hasken zatin ubangiji ya bayyana ga dutsen wani abu na hasken zati ya bayyana ga duci eh ja'alahu dakka sai Allah ya sanya dutsen nakakke sai dutse ya koma gari dutse ya kasa ɗaukar hasken Allah wani abu na hasken Allah yana kai da mutum da dutse wani tauri to dutse ya kasa wa kharra Musa sai ya sai Musa ya faɗi yana somamme shi ko ya faɗi falamma afaqa qala tubtu ilayka ko qala subhanaka inni tubtu ilayka da ya farfaɗo ce Allah na tuba zuwa gare tsalki ya tabbatar ma Allah baka ganuwa nan duniya to kaga annabin Musa ya nemi ga Allah Allah ce bai iya gani ne kuma ya zo da lan ta abadiya har abada ba nan dai duniya ba mai iya ganin Allah to sai ɗan ɗariƙa wani shehin ɗariƙa nan ƙasar ga ya ce ana ganin Allah nan duniya sai wani ya karanto mai aya ce to amma ga annabin Musa ya nemi ga Allah Allah ce ranta ya ce saboda bai ɗariƙa ne inda yana ɗariƙa a shekin ɗan ɗariƙa ya annabin Musa kafirci ya eh kafirci ya tabbata ko bai tabbata ba duk sanda ka yi ta wani akan wani ba annabi ka zama kafiri ridda ce to Allah ya shiryar da mu to shine annabi ya ce ban sani ba shin yana cikin waɗanda Allah ya toge illa man sha a rabbuka shi bai suma ba eh ya farfado ne kahina ko ko yana cikin waɗanda Allah na toge illa man sha a rabbuka an saka mai da su macen da ya ducin tura sina'a don haka ta isa ba sai da yayi wa ga mutuwa ba kuma ta biyu kun fahimta annabi ce bai sani ba ashe ko annabi yana cewa bai sani ba ga wasu al'amura don mi haka cewa duk abin da an ka tambaye ka sai ka bada amsa in ba makarici yake ba ko ka yi annabi sani mallamai suna cewa ban sani ma rabin ilimi ce to haka kaga wannan hadisin hadisi ne muttafaqun alaihi shi ma annabi yayi magana game da al'arshi ko ko da nika farfadowa sai in ga annabi Musa rike da kafafun al'arshi yana tsaye yana rike da kafa al'arish to akwai hadisi kuma wanda imamu abu dawud ya fitar shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uzina li an yi mini izini an uhaddisa an malakin min mala'ikatillahi azza wa jalla an yi mini izini in ba da labari game da wani mala'ika da cikin mala'ikun Allah mai girma da buwaya min hamalatul arshi da cikin mala'ikun da ke dauke da al'arshi kun fahimta an yi mini izini in ba da labari game da wani mala'ika da cikin mala'ikon Allah waɗanda ke ɗauke da al'arshi inna ma bayyana shahamata uzini abinda a tsakanin gefen kunne na inda ake liƙa 'yan kunne nan ne shahamatul uzini abinda a tsakanin gefen kunne na ila atiki zuwa kafaɗa ta yi wanga ɗan distance to masiratu masiratu sab'i mi'ata amin tafiyar shekara 700 ce ga wata riwaya yace sai tsuntsu yace wa rawahu ibn abi hatim wa lafzuhu takhafiqu tayru sab'a mi'ata amin tsuntsu yana yin gudu yana yin fira tsakanin gefen kunne na zuwa kafada ta shekara 700 kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi imam abu dawud da ya fitar da shi albani cikin sahihi abu dawud da ya ce hadisi ne ingantacce kaga nan ma yayi magana al'arshi ko yace wani mala'ika da cikin mala'ikun da a dauke da al'arshi ga yadda girma ne yake ina fatar kun fahimta to amma yanzu waɗannan ayoyin da waɗannan hadisai duk ba sun yi magana al'arshi ba to amma yan bid'a sai sun ka toho sun ka ce a'a al'arshi ba wani abu bane illa Allah yana kinaya ce game da mulkin sa duk ayoyi da hadisan da an kai magana game da al'arshi ana kina ne game da mulkin ubangiji shi aka ni da al'arshi ba wani gado ne haka da Allah ya halitta ba Allah na magana ne game da mulkinsa kun fahimta in mun ka dibi ayan da muka karanta da hadisan sun yi kama da maganar mulkin ubangiji akai maganar mulki to shine sai an kace to in sun kace haka nan in sun ka ce al'arshi ba wai gado ne wanga gado kamar yadda an ka san al'arshi arshi gado ba ba gado ba ne ba halittar ubangiji ba ne a'a mulkin ubangiji ake nufi da al'arshi in sun ce haka nan to ku tambaye su can da Allah madaukakin sarki ya ce waya hamilu arshi rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ranan nan ranar kiyama mala'iku takwas su an dauki da al'arshin ubangijinka shin za mu ce su an dauki da mulkin ubangijinka yayi ma'ana kaga ashe kenan alashi ba mulki bane sannan cikin wata aya kuma suratul hud Allah ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin sa akan ruwa yake bayan kawo shi sama ta bakwai sai a kai kursiyu bayan kawo shi kursiyu sannan a kai ga ruwa to sai kawo shi ruwa sannan a kai ga al'arshi saman ruwa yake kun fahimta Allah tabaraka wata Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah ya kasance akan ruwa yanzu za mu ce mulkin Allah ya kasance akan ruwa kaga shi bai yi ma'ana ba ashe al'arshi ba mulki aka ne dole su batta haka nan wadda take ina fatar kun fahimta haka dai to amma kaga duk da waɗannan ayoyin da haddasai dai wasu yan bid'a dai sun musanta al'arshi to shi yasa yace a danga wal arshi wal kursiyyu haqqun duk sanda kaji an ce abu kaza gaskiya ne kenan akwai wanda yace ba gaskiya bane don haka mu ba mu tare wadda waɗanda na ƙaryata al'arshi ko sun kai mai tare sun ce mulkin Allah ake nufi a'a mu al'arshi yana nan matsayin gado na sarauta na Ubangiji. Sai dai kuma ba tare da mun yi itikadin Allah yana da bukata da gadon ba ko yana hawa bisa gadon ko ya kwanta bisa gare ko ya da yana mai wani abu a'a Allah ya halitta shi ne kawai don mi don ya nuna girman ikonsa. Ina fatar kun fahimta. To. to sai gaba ta biyu yace wal arshi wal kursiyu haqqun ko to sai kujera ita ko in an kace al kursiyu ba kujera ba kamar yadda an kace al arshi gado to ita ma kursiyu gaskiya ce Allah tabaraka wata wata ala cikin nassin Qur'ani ya magana da kurcin cikin ayatul kursi ba aya akwai ba ayar da Allah ya magana game da kujera yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سيتي وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه كجير شي الله وسع يا يلوشي السماوات سمي والأرض كذا me ma'ana kujera Allah ya yalwaci sammai da kasai ma'ana kujera Allah ta fi sammai duka sammai bakwai da kasai bakwai duk in ka haɗe su kujerar nan ta fi su girma in ka jefa su cikin kujerar kamar ka jefa zobe ne cikin kurgumin daji filin da zoben nan zai tarewa cikin daji shi a filin da sammai bakwai da kasai bakwai in ka jefa su bisa kursiyu filin da za su tarewa kursiyu ga tana da girma ko ba ta da tana da girma to Allah ya yi ta ne domin ya zauna a'a ba don ya zauna bisa gare ta ba ina fata kun fahimta to me hikimar yanta don ya nuna irin girman ikonsa shi Allah in ka ce kursiyun na akwai girma gare ta to misalta girma wanda ya halitta ta shine hikimar to ita ma kamar yadda yan bid'a sun ka misanta al'arshi haka sun ka musanta ta sun ka ce ita ko kursiyu ba kujera ake nufi ba ilimin Allah kinaya ce na ilimin Allah kamar yadda sun kace al'arshu kinaya ce na mulkin Allah to ita ma kursiyu ilimin Allah ne ina fatar kun fahimta to kaga nan ma ba su yi daidai ba ko to hakan ga kamar yanzu ba mun hidda kursiyu cikin ayat qur'ani ba sai a kursiyu samawati wal arda to hakan ga hadisai su ma da yawa sun yi magana game da kursiyu na fatar kun fahimta to ina yake misali akwai wani hadisi wanda ibnu jarir dabari ya fitar hadisan abu zarrin al-gifari abu zarrin yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulna ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa mal kursiyu fil arshi kursiyu yan an jefa ta ga al'arshi bata kasance ba ka ɗauki kursiyu wadda Allah ya ce ta fi sammai da ƙasai girma ko? To in ka ɗauke ta ka jiha bisa al'arshi, ba ta kasance ba illa ka halkacin face kamar zobe, min hadidin zobe na ƙarfe wanda ake sawa ga yatsa, ulkiyat wanda an ka jefa bayan zaharai falatin, tsakiyar daji min al'ad daga ƙasa. Ka cire zobe na ƙarfe ga hannunka ka jefa cikin kamar dajin sambisa, ko dajin rugu, ka samu dai daji kungurmin daji mai yawa sai ka zobe ka jiwa zobe ciki nai hilin da zoben nan ya yi kwabarin shi an misalin hilin da kursiyu za ta kwabarin yan an jiwa ta bisa ga al'arshi ina fatar kun fahimta ka gana annabi ya yi magana kursiyu ko to yanzu za mu ɗauka kenan annabi na nufin kuma wannan hadisi hadisi ne sahihi to yanzu za mu ɗauka kenan annabi na nufin ilimin Allah in ka jefa shi cikin ikon Allah tunda sun fassara al'arshi da iko mulkin Allah a kursi kuma sun fassara shi da ilimin Allah kaga duk dai wannan na nuna mana kuskuren su ko to haka dai da sauran hadisai dai da sun kazo suna magana game da kursi to don haka yanzu mun fita ko ahli sunna sun fita wal arshi wal kursiyu haqqun da al arshi da kursiyu gaskiya ne mun tabbatar da zaman su gaskiya cikin Qur'ani da hadisai ko ba a tabbatar ba wannan ita ce aqida tabbatatta kursiyu gado ne al'arshi gado ne kursiyu kuma kujera ce amma ba Allah ya halitta su don yana da bukata da su ba ya halitta su kawai don ya nuna girman ikonsa sai malla ya ci gaba da cewa cikin littafin ya ce wa huwa mustagadan an al'arshi duk da yake an ce Allah shi ya halitta al'arshi ko gaskiya ne al'arshi amma kuma shi Allah mawadaci ne daga al'arshi wa madunahu da abin da aka koma bayan al'arshi domin saman al'arshi akwai wata halitta ba wata halitta ta ubangiji daga al'arshi sai ubangiji yana saman al'arshi kun fahimta don haka duk abin da kasan Allah ya halitta yana kasan al'arshi yana kasa ne ga ɗaukaka yana kasa ne ga girma ba halittar da ta yi girma ba ina nan girman daraja ba ina nan girman jiki kun fahimta to to shi ne ya ce wa huwa mustaganin an al'arshi shi Allah wadatacce ne daga al'arshi wa maduna da abin da a ƙasa ne da al'arshi da duk abin da a ƙasan al'arshi haka kai ƙasa ƙasa ta bakwai ba abin da Allah ya halitta don yana da bukata da shi Allah wadatacce ne daga gare su muhitsin bi kulli shay'in kuma Allah ya kewaye komi iliminsa ya kewaye komi ba abin da ya fita daga ilimin Allah wa fawqahu kuma Allah na saman su yana sama al'arshi da abin da a ƙasan al'arshi duk Allah na saman su ashe kenan da an ka ce Allah na sama ba ana nuhin yana cikin sammai ba kun ji jiya Allah zai ɗauku sammai bakwai ya aza ga yatsa ne guda ya ɗauku ƙasai bakwai ya aza ga yatsa ne guda ya ɗauku itacen duniya ya aza ga yatsa ne guda ya ɗauku ruwa da laka na duniya duka ya aza ga yatsa ne guda sauran halittun Allah ya aza ga yatsa ne ya kama juyar da su hakan ga yana cewa anal maliku aina mulukul ard ni ne mai mulki ina masu mulki suke yau kowa ya boye ina fatar kun fahimta kaga ashe ya nuna ba cikin su yake ba tunda zai dauko su ita sannan za a nade ta kamar aka nade takarda kasa ga za a damke ta bayan ya nade sammai ya damke kasa sannan na zai cewa anal maliku to yana yana sannan kaga yana inda yake tun azal ashe kenan wannan shi ya nuna kuma ba cikin sama yake don an ce Allah na son ba ba cikin sama ta ɗaya ta biyu ta uku hudu biyar shidda bakwai tun dama iyakar saman guda bakwai to ba cikin su Allah yake ba yana fatar kun fahimta shine ma'anar wa huwa mustaghanin anil arshi wa maduna Allah wadatacce ne daga al'arshi da abin da abba ya ga al'arshi da bakin al'arshin har abin da a ƙasa ne duka Allah ya wadata kakka ɗauka Allah ya halatta al'arshi don yana da bukata da shi ko Allah ya halatta kursiyo don yana da bukata ko Allah ya halatta sammai guda bakwai don yana da bukata ko ya yi ƙasai bakwai don yana ko ya yi mutane ko aljannu ko mala'iku ko tsuntsaye ko komi duk abin da Allah ya halatta ya halatta ne kawai don ya nuna ƙarfin ikonsa kuma cewa shi mai iko ne akan komi ba wai don Allah na da bukata da su ba sabanin mu bil adama duk wanda kaga mu bil adama ya jawo ya taimaka mai to yana da wata bukata da shi ina fatar kun bayan kaga dan ya zana kyauta ta ma abin da ya kaso in jefa ƙuri'a ya zo ka jawa mai ƙuri'a yana da bukata in ya san baka jewa mai yana baka abi ne to kaga Allah shi yayi halitta ba don yana da bukata da su ba muhitin bi kulli shay'in kuma Allah shine wanda ya gewaye komi ilimin sa ma'ana ya gewaye komi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala radabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba inda bayan Allah za su shiga mutane ko dabbobi ko aljannu ko mala'iku ko tsuntsaye ko kwari su aikata wani aiki face bisa ilimin Allah shine muhidin da kulli shay'in wanda ya gewa da ilimin sa da ikon sa ya gewa ya koyi ba wanda ya hita daga cikin ikon Allah yau in kai hada da gwamnatin ku sai ya koma ka bauchi ikon gwamnan sakkwato ya kai bauchi kaga yanzu ka hita da cikin ikonsa bai iya bada umarni shan bauchi in kai faɗa da shugaban ƙasar najeriya sai hukuma ka gana ko hukuma ka makka iko ne ya kai can ka ka hita da cikin iko ne to in kai faɗa da allah haɗe na za hukuma inda ikon allah bai kai ba ka hita da cikin ikon allah kaga shine ma'anar muhidin da kulle shay'in allah ya gewaye komi da mi ya gewaye komi da ilimi ne da kuma ikonsa gewaye fir ba abin da ya fita daga ilimin Allah ba abin da ya fita daga ikon Allah wa fawqahu kuma Allah na saman kome wa huwa fawqa arshihil majid bi zati yana saman al'arshi ne mai girma da zatin sa wa fi kulli makanin bi ilmi amma yana kowane wuri da ilimin sa ilimin Allah shi a ko ina amma zatin Allah yana can saman al'arshi mai risala haka cewa haka ne ita ce malikiya ta kwarai duk ba malikin da ya ce Allah na ko ina to ya zan ba kauyen ba maliki wa qad ajaza an al ihadati khalqahu kudiba masu wasali khalqahu ko khalquhu wa adda wasali cikin ku khalqahu ma dalla wa qad ajaza an al ihadati khalqahu wa qad ajaza khalqahu haqiqa Allah ya gagare bayi ne an al ihadati daga gewayewa da sani ne yanzu ba Allah ba an ce ilimin Allah ya kewaye kowa ba da komi ba da kuma mulki nai to su mutane ilimin su bai kewaye sanin Allah ba duka yau an ce ka siffanta Allah yadda zaki ne yake kana iyawa ba ka iyawa iyaka muna sani ne ne ta ayyuka ne da siffofi ne waɗanne irin siffofi ya ce mai arzitawa ashe mun san Allah shi ke arzitawa shi ke halittawa ashe mun san shi ke halittawa shi ke ɗaukakawa mun san shi ne ke ɗau shi ke ƙasƙanta da masu kama da ta haka ɗaya muka sanin Allah ina fatar kun fahimta shi ne ma'anar wa kada a ajaza khalqahu ya gagari halittu ne anil ihadati daga gewayewa da shi kamar yadda yake cewa wallahi hituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a su talakai ba su iya kewayewa da komi na ilimin su sai wanda ya so yadda shi Allah ilimin sa ya kewaye ga talakai gaba ɗaya da mulkin sa to su ko talakai ilimin su bai kewaye game da sanin Allah gaba ɗaya ba kun fahimta shi ne ma'anar Allah ya gagari talikai anil ihadati daga kewayewa da sani ne ba mai cewa ni yau na san kwaya kwas na Allah komi na Allah na sani a'a ka dai san abin da Allah ya sanar da kai ka san Allah ta hanyar ayyukansu da siffofinsa ina fatar kun fahimta to sai me kuma can da ya ce amma kaunuhu muhidan da kulle shayin amma kasancewar Allah mai gewayewa da komi ba ya ce mai gewaya da komi ba Allah ya faɗi haka ne ya ce wallahu min wara'ihim muhitun Allah mai kewayewa ne a bayansu kenan duk abin da ya shafi su talakai Allah ya gewaye ga sani ne da kuma iko ne ala innahu bi kulli shay'in muhit ku saurara lalle shi Allah mai kewayewa ne game da komi ma'ana ilimin sa ya kewaye sanin komi da kuma ikon sa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allah bi kulli shay'in muhita duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasa na Allah ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita kuma Allah ya zama mai gewayewa ga sanin komi kaga waɗannan ayoyin duk sun tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai giwayewa ne ga sanin komi hakan ga kuma an ruwaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas dan Abbas ya ce masamawatu sab'u sammai bakwai ba su kasance ba wal arduna sab'u haka kasai bakwai ba su kasance ba wa ma fihinna da duk abin da a cikin su wa ma bainahunna da duk abin da a tsakanin su fi yadin rahman ɗan an ka aza su ga hannun Allah mai rahama ba su kasance ba illa ka khardalatin face kamar ƙwarar bubburwa kun san bubburwa ko ƙwarar bubburwa fi yadda ahadikum ga hannun ɗayanku ƙwarar bubburwa kun san bubburwa ta shara to ba tana da ƙwarori ba waɗanda su ne ke haihuwa su hito to ka ɗau ƙwarar bubburo shi an mafi ƙarancin abu ko ka aza ga tahin hannunka wani abu ne babba kana iya riƙe shi ko baka iya komi kana iya da shi to wada kasan ƙwarar bubburo ga hannun ɗayan ku haka sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da a cikin da abin da a tsakanin suke ɗan Allah aza su ga hannu nai ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan shi a kewayewa ce ga sanin su yanzu ƙwarar bubburo in ka aza ta nan ka kewaye da ita yanzu akwai inda za ta tsere ma to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake da duk halittun da ya halitta hmm to to Allah ya shiryar da mu wa amma kaunuhu fawqa al-makhluqat to amma kasancewa ta saman talakai ko ba an ce yana saman talakai ba to me addalilin zama ne saman talakai kamar yadda Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shi Allah marin jayi ne saman bayansa kaga ya nuna yana saman su ashe kenan ko da an gama ko da ba a ƙara rigima ba a walwalar rigima ta istiwa'i ba ar-rahmanu alal arshi istawa mu mun ce ma'anar istawa irtafa'a yan bid'a sun ce istawla ba akwai wannan rigima ba to yanzu ga waɗanda ba su da wata rigima nan ko miƙin Allah ka ba yadda zaka yi tawilin su su yace wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine marin jayi fawqa me ma'ana fawqa sama ce ƙasa ita ko in kana iya fauka ibadi yana saman bayansa sai su yana saman bayansa da ikonsa ba ana nan yana can sama ba da yadda zai iya tsere musu wani wuri Allah ce ya kafu na rabbahum min fauqihim suna tsoron ubangijinsu ta samansu ubangijinsu wanda a samansu suna tsoro nai ina fatar kun fahimta kaga waɗannan ayoyin suna nuna Allah tabaraka wa ta'ala yana sama akwai wata aya kuma huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwal awwalu Allah shine na farko wal akhiru shine na karshe wal zahiru shine az-zahiru wal batinu kuma shine al batinu menene az-zahiru shine shi az-zahiru yana da ma'anar yace wal muradu bi zuhuri huna al-ulu abin nufi da zuhuri annan daukaka ma'ana huwa zahiru ai huwa al-ali shi ne maɗaukaki ina fatar kun fahimta to sai hadisai kuma albatin shi ne baɗini ɓoyayye cikin hadisai ya cewa an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi ya ce lamma qadallahu al-khalqa lokacin da Allah ya ƙara halittar halittu kataba fi kitabin sai Allah ya rubuta cikin wani lissa ko da yake wannan hadisin bai inganta ba a ba shi bai inganta ba na sama ne bai inganta ba yace lamma qadallahu al-khalqa lokacin da Allah ya ƙara halittar halittu kataba fi kitabin sai ya rubuta cikin wani littafi fa huwa inda littafin yana can gunai fawq al-arshi sama al-arshi littafin yana can gunai yana can inda Allah fawq al-arshi a ina fawq al'arshi sama al'arshi ina al'arshi take bin suke ko ƙasa ko nan duniya sama take to yana cangu ne sama al'arshi ashe yana ina kenan yana sama ya rubuta cikin littafin anna rahamati sabaqat gadabi cewa rahamata ta tsere ma hushina shi arzikin da mun kai rahamar Allah ta rinjaye hushi yana hushi yana tausayi to rahamar ta rinjaye hushin kowane mutum kuma haka yake kowane mutum yana da yana da tausayi yana da yana da fushi sai dai wani fushi ne ya rinjaye tausayi ne sai a ce mai mai fushi wani shi ko tausayi ne ya rinjaye fushi sai a ce mai mai tausayi ba don bai fushi ba yanzu an ka ce ka siffanta malla abakar gumi ya za ka siffanta shi mai hushi ko mai hankuri amma yana hushi ko bai yana hushi ina fatar kun fahimta amma hankurin ya rinjaya hushin don haka sai an ka siffanta shi to shi ya arzikin da mun kai rahamar Allah ta rinjaya hushi ya ce rawahul bukhari wa gairu imam al-bukhari da wani ne sun karo ya toshi hakan ga warawa muslima annan nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qawli mai hadisin ke karantarwa cewa Allah yana sama yace lamma qadallahu al-khalaq kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al-arshi ya rubuta cikin wani littafi littafin yana cangu ne sama al-arshi ashe yana sama shi Allah sai wani hadisi kuma wanda imam muslim ya ruwaito fi tafsir qawli ta'ala ga fassara fadar Allah da yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin da qawlihi antal awwalu sai annabi yazo yana magana yace antal awwalu ya Allah kai ne na farko falaysa qablaka shay'un babu komi gabaninka wa antal batinu kuma kai ne na ƙarshe falaysa dunaka shay'un babu komi bayanka sai yace wal muradu bin zuhuri huna abin nuhi da az-zuhur az-zahir anan al-ulu daukaka ashe kenan antal zahir ay antal antal aliyu ina fatar kun fahimta wa minhu qawluhu ta'ala ina an ka samu zuhuri ina zuhuri ta zo kumbancin nan da ma'anar uluwi yace akwai maganar Allah da yace fa mastada'u an yazharuhu ba su da ikon su taka sama ne katangar da zulqarnaini ya tiya adanga fa mastada'u an yazharuhu wa mastada'u lahu naqaba wa mastada'u lahu naqaba ko ba su iya takawa ba masu dawo an ya faru ba su iya takawa sama ne kaga duhuri nan da ma'ana uluwi ina fatar kun fahimta fa masu dawo lahu na kaba kun ba su iya yin kusuwa ga katangat ba su iya hude ta saboda irin yadda ya gina ta da kankare da reinforcement na karafa eh to babban injiniya eh injiniyan gina ba hakan da kuma akwai kissar lokacin da an kai lokacin da an kai yakin gazotul ahzab bayan an wace kafirai ba ta bayyana yahudawan wasu yahudawan madina da haɗin bakin suna gayyato kahiran maka a zo a ganga bayan annabi ya yi sulhu na a zauna lafiya ba su yaƙi ne ba su taimakon mai yaƙi ne shi ma ba zai yaƙi su ba bai zai taimaka mai yaƙin su ba bayan sun yi wannan sulhu da annabi sai shugabannin sun kasance jiki sun ka taimaka sun gayyato su akan a zo a farma musulmi a kakkashe su to shine ya zanga zatul ahzabi ko Allah ya aiko iska an ka kore su kaga zatul ahzabi ba ta ci nasara ba sai jibril ya zo hada mai ce to abin ga yahudawa kaza su ne sun ka gayyato su don haka tai a yake su sai ya zo ya zagaye su ina fatar kun fahimta da ya zagaye su sai sun kai saranda yahudawan bani ƙwaraiza sun ka yi saranda sun ka zo sun ka basa sun ka ce to in don cin amana sun ci amana tun daga alkawarin da sun ka yi da manzon Allah kuma ga yadda sun ka walwale don hakan ga duk hukuncin da manzon Allah ya yi musu to sun yadda da shi amma suna roƙon sauki sai cewa kun ka yadda da shi wa haka sun yi muku hukunci to tun zamanin jahiliya akwai kawance tsakanin su da Sa'ad ibn Mu'adh sai sun ka ce Sa'ad ibn Mu'adh tsammanin ƴan an kira Sa'ad ibn Mu'adh saboda kawancin da a tsakanin su ya muhu sauki ba san ya kowa jin haushin su ba kana tare da mutum ya ci amana ya baka takaici ko bai baka takaici shikenan to Sa'ad ibn Mu'adh kuma lokacin nan an harbe shi da kibiya annabi ya sa an yi mai rumfa yana can masallaci jini na bulbula sai annabi ya ce ta ya dauko shi an ka ce an ka dauko shi da jaki an ka zo da shi ga su sun taru ga annabi da sahabbai sai ce to waɗanka sun cin amanar da sun kai sun ce sun yadda ka yi musu hukunci don haka yi musu hukunci don gane da cin amanar da sun kai manzon Allah ka yadda ya duk hukuncin da ne musu ka yadda ya ce ya yadda ku ko duk hukuncin da ne mu hukun yadda sun ce sun yadda ya ce to shikenan manzon Allah adiba duk wanda ya isa yaƙi daga cikin su wanda ya balaga a kashe shi wanda bai balaga ba yare da mata su ku abotar da su sai manzon Allah ya kabbara yace Allahu akbar laqad hakamta fihim bi hukmil maliki min fawqi sab'a samawati kayi hukunci da su kayi hukunci gare su da hukuncin mai mulki Allah kenan hukuncin mai mulki hukuncin da yayi musu saman sama ta bakwai ditai can sama ga sama ta bakwai can hukuncin ka yayi daidai da hukuncin Allah can sama ashe Allah na ina dangane da wannan hadisin kaga yana sama duk waɗannan suna karantar da cewa Allah na sama hakan ga kuma akwai kissar Zainab Zainab binti Jahshin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san kowace daga cikin matan annabi tana da wani abin ta ka alfahari da shi wata ran sun ka zo suna tsalguwar Aisha tana alfahari da manzon Allah bai taba auren budurwa ba in ba ita ba kuma Allah ya nuna manzon Allah hotunta cikin mafalke ce ga matarka Allah ya umarci manzon Allah ya aure haka dai ta kowace dai tana alfahari dai da wani abu ko sai Zainab binti Jahashin ita kuma tana matan Annabi da alfahari tana matan Annabi alfahari tana cewa zawwaja kunna a hali kunna ku duk uwayenku na daura muku aure da manzon Allah ba uwayenku na yi walici ba wanzan wajen Allah amma ni Allah ya ɗora na aure min foki sab'i samawati fallan ma qada zaidun min ha wadaran zawwajnaka ha da zaidu ya ƙara bukata ta da Zainab zaidun no harisa da ya ƙara ba shi annabi ya fara auren mai ita ba to kuma ya yi zama ɗin ɗan annabi ka a soke ta banni to da ya ƙara bukata ta ya saki zainab sai Allah ce zawwaja naka ha annabi yana son zainab amma saboda yaron ga ya yi zama ƙarƙashi ne har ana ce mai ɗanai to yan ɗanka na sakin mata ka aura so da yake kaga ba ɗanai na ga shari'a ba ko amma dai akwai kunya akwai kunya amma kuma annabi yana son ta annabi yana son ta istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayka an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi lokacin da kake ce ma wanda Allah ya wa ni'ima kai ma kai mai ni'ima zai da kenan Allah ya mai ni'ima ta musulunci kai kuma kai mai ni'ima yana bawa ka yanta shi kuma hakan mai sai da danka kafin a soke ta bani ina fata kun fahimta kana ce mai amsa inda zai da ya kawo karan mata dama annabi ya tilasta an kai auren amma ita ba ta so nai tunda zai da kaga bawa ne amma ita ba ya ce taubashiyar manzon Allah ce gwaggun manzon Allah da haihuwarta ba ya ce uwa da uba to ya za a dauko ba quraishiya a hada ta da bawa wanda ba ma asalin su ba balarabe ba ba ta so uwayenta ba su da yan uwanta annabi ya tsaye sai an yi kun fahimta da ita da yan uwanta sun kace ba a yi to ƙarshe sai da Allah ya sa akan aurenta na Allah ya saukar da ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khayratu min amrihim dole sun ka saki sai annabi ya daura musu aure amma ba ta son zaidu don haka an yi auren amma kullum wulakanci ta kai mai shi an munin ka aure mace da ba ta son ka wai kai mahaukaci dole sai ka aure ta to shi in ubanta ya tilasta mata daura mata aure yana tilasta mata zama to ma uhanin ka taho mace ta ta gasa ma kanwa in kai gaba sai yamma to shine kullun zai da ya kawo karar Zainab ga wulakancin da ta kai mai annabi ya ce sai annabi ya ce mai hankuri da kima takka istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka riqi matakka wacce illa ka ji tsoron Allah haka annabi ka ce mai ji tsoron Allah ka rike mata kakka sake ta zai da ce annabi ni da bajin dadin ta sakin ta ce kakka sake ta wa tukhfi fi nafsika Allah ce kana boyewa cikin zuciya kamar Allah mubdi abinda Allah zai bayyana shi alhali kuma annabi ya son ya sake ta don shi yana son ta dama daurewa ɗaya na yayi karimci na yayi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa dama tun kahin ya ba zai da ita yana son ta to amma sai ya haɗa kwaɗe na yabba wani kaga karimci kenan ko ɗayan ya yi hillanci ko ya yi larabci ya yi larabci eh ina fatar kun fahimta to shi ne Allah ya ce falon ran nan dai da ta suke zaidu bai ko ta hobi da shara bai cike na sake ki sai ya sake ta ta ta hoda ma annabi zaidu ya sake ta to shi kenan ta ƙara idda annabi yana so amma kuma yana dibin yadda zai ɗaura mata a don ya san sai an yi tsimi don kuwa san zai da ya san matsayin bawa ne ne kuma mai sai ɗanai za a ce a aure matar ɗanai to da Allah ya ga haka nan saboda ya daɗa ɗama annabi ne abinda annabi ka so sai Allah ya sa mala'iku an ka ɗaura mata aure can sama wahayi ɗaya an ka saukan mai ta inda mata ka an ɗaura ma aure da ita ina fata kun fahimta shine Allah ce fallan ma qada zaidun min hawa daran da zaidu ya gama bukata ta da Zainab zawwajna ka sai muka auren ma ita don haka wa awali Allah suwa ashedu malaiku Allah ɗaya sa abin da an kai sadaki da shi to shine in kowace tana faɗin tace daraja sai ta ce a zawaje kunna a hali kunna uwayen ku na ɗaura muku aure da manzon Allah wa zawaje nillahu amma ni Allah ya ɗaura mai aure da shi min fauki sab'i samawati saman sama ta bakwai saman sammai bakwai ashe yana can saman su ba cikin su yake ba saman su ina fatar kun fahimta to hakan ga kaga wannan hadisi na Zainab Zainab wace iri ce sahabanya ce kuma matar manzon Allah me aqidarta Allah yana sama tace Allah ya daura min aure da manzon Allah can saman sama ta bakwai shi tana da aqida kuma duk sahabban manzon Allah haka suke babu guda da adda aqida Allah na ko ina da aqidan mutanen mu duk aqidar sahabban manzon Allah da tabi'una cewa Allah na sama daga baya ne an kawo da samu Allah na ko ina hakan ga akwai labarin sayyidina Umar Asar na sayyidina Umar dan Khattabi annahu marar bi ajuzan cewa wata rana Umar yayo hawa da shi da mutane nai da shi da mutane suna tafiya sai Umar ya gita ga wata tsohuwa fa sauka fato sai tsohuwa ga tattare Umar yanzu kamar a ce gwamna cikin kwamboye suna tafiya sai wata tsohuwa ta yi mai haka sai gwamna ce a tsaya ana tsaya gwamna ya hito da sauri ya tarbi tsohuwar ga su keɓanta da ita da tsohuwa ga kwamishinoni ga security ga kowa ya basu ya shiga da tsohuwa kuma tsohuwar ga ta ɗauki tsawon lokaci tana magana da shi kun fahimta fowa kafa ma'aha sai umar ya tsaya tare da tsohuwar ga yi haddisa yana labari da ita faƙalar julin sai wani mutum da cikin yan tawaga umar ya ce ya amiral muminina habastan nasa ka tsare mutane ne bisa bi hadiyar aji saboda wannan tsohuwar shi mutumin bai san tsohuwar wace ce ba faƙala umar ya ce wai kai tunka a ta dari man haji ka san ko wace ce wannan tsohuwar imra'atun sami Allahu shakawaha ba ni ba daidai da Allah ya saurare ta wa addi da ban sauraron ta Allah da kai ne ya saurare ta imra'atun mace ce sami Allahu shakawa da Allah ya saurari ƙararta min foki sab'i samawatin saman sammai bakwai inda Allah tabaraka wata ina matan nan hadihi khawla wannan khawla ce allati anzalallahu fiha wanda Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basirun yace qad sami Allahu lokacin da take jayayya ta zo kawo karan mijinta sun tsufa tare da mijinta tsufa sai mijinta ya mata zahari sannan zihari kuma in mutum yawa mata ta ba saki ba ne amma kun ba ta koma halitta gare shi ilal abad in mutum na son ya wahal da mata ta sai ya mata zihari to sai mijinta ya mata zihari sai ta zo ta kawo ƙara inda manzon Allah manzon Allah mijina ya min zihari yace to sai ki hankuri yanzu manzon Allah bayan ya ya ci amfanin kurciya ta ina da kurciya bai ta suke sai yanda ni tsuwa sannan manzo Allah a dai diba a gani manzo Allah ce to ni zan diba haka hukuncin yake manzon Allah a daidai ba annabi ce ba wani abu da zan yi miki sai Allah ya sauko da ayar to ko da ta zo annabi na ɗakin Aisha Aisha na can kure ɗaki su ko suna falo da manzon Allah da Aisha ta ce wallahi ina kan jin dumin su da manzon Allah amma ban fahimta abin da suka cewa amma Allah na sama yace ya ji abin da suka cewa yace kar sami Allah hakika Allah ya ji qaulan lati tujadiluka fi zawjiha ya ji zancin matan nan da ke jayayya da kai ga sha'anin mijinta wa tashtaki illa Allah tana kai kara ga Allah tace Allah kaga halin da nake ciki Allah na kawo kara Allah ka bani mafita sai ku Allah ya sauko ya bata mafita sai an ka saukar da ayoyin zahiri yace to wanda Allah ya saurara Umar abbai saurarin ta muna awa ɗari dole in saurare ta kaga ina hujjan mu yace imra'atun sami Allahu shakawaha min fawqi sab'i samawati mace ce wanda Allah ya saurari ƙararta a saman sama ta bakwai ina fatar kun fahimta haka da yayi sun ka da yayi ta kawo ayoyi dai masu nuna cewa Allah na sama to kaga wannan dai ita ce aqida ta musulmi ko ita ce aqida ta ahlus sunna mun yadda da da al'arshi mun yadda da kursiyu sannan kuma mun yarda da ɗaukaka Allah cewa Allah wadatacce ne ba ya halatta al'arshi da kursi don yana da bukata da su ba ko don yana amfanuwa da su a'a Allah ya halitta su ne kawai don nuna ikonsa da ɗaukakarsa sannan ikon Allah kuma da ilimin Allah sun kewaye komi kuma Allah ya ɗaukaka akan komi sannan Allah ya gajiyar da talakansa daga kewayewa daga abin da ya shafe shi Allah to sai mu tsaya nan ko gobe insha Allah sai mu wani kula inna Allah hatta kaza Ibrahim khalilan madalla wata gaba kenan to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu aka karanta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga ko wace akida ta ahli sunna ahli sunna suna da ayoyi da hadisi da suna